الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan sallamar musulunci, muna ƙara jaddada mu ga Allah ta baraka wa ta'ala, wanda sun wasa yau muna wuni na goma sha biyar ga watan Ramadana hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan hudu watan uku a hudu ga watan uku ko miladiyar isa dan maryam dubu biyu da ishirin da shida muna nan a cikin suratul ma'ariji darasinmu na jiya ina ji mun kwana aya ishirin da uku yau insha Allah za mu dora daga kayan aya ta 24 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون
درسن da ya gabata jiya mun ji yadda Allah yake siffanta mana wasu mutane da kuma ɗabi'ar mutane yake cewa inal insana khuli'a halu'a shi mutum an halicce shi ne da kwaɗayi halitta ce kwaɗayi abubuwa ne guda uku wanda mutum da shi yake halittarsa ba ko yake yi ba kwaɗayi rowa mugunta wani ɗabi'a ce ɗan adam da shi yake halittarsa yadda za ka gane mafi sauƙi idan ka sami yaro jariri wanda bai isa ɗaukar tarbiyya ba idan ya kana cin abinci sai ya miƙo hannunsa ka ba shi ya yi kawo kwaɗayi ko ya masa aka yi ba koya masa aka yi ba idan kuma ka bashi da za ka miƙa wani kace ya baka ba zai baka ba koya masa aka yi a ɗabi'a ce idan yana shan nonon uwarsa in ya ga dama sai ya ribe da sai dalla man ciwon a cizo a nono sai ta yi wash sai galgare da dariya koya masa aka yi ba koya masa aka yi ba hali ne ne to da dan adam Allah ke cewa an halitti mutum da kwaɗayi idan masa alkhairu a sharru jazu'a idan sharri ne ya shafe shi ya kasa guri kullum addu'a Allah ya kawo kuɗi wani ma har je gurin matsafa sai masa kuɗi wani har ya fada hannun yan fowa nan kawo kuɗi na maka kuɗi ka ji bacewar basira ba mutum ne zai same ka wace ka ba da kuɗi ya maka kuɗi me yasa shi bai kansa bane kam kuma kai zai yi ma wani sai ya fada halaka ya fada hani an suka society don yana so ya yi kuɗi da za ki ba mu labari sai ka ci ku yi haƙuri wani za masa alkhairul manu'a idan kuma alheri ya same sai zama rowaci illal musallin amma banda masu sallah su wannan dabi'a ba tare da su allazina hum ala salatihim daimuna wanda suke dawwama akan sallolin su ba sa sake ba sa wasa Allah ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum kuma waɗanda suke a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi sananne shine zakka ba sa wasa da zakka ba sa wasa da zakka suna yin ta matuƙar abin da suka mallaka ya kai a yi zakka lisa'il wal mahrum suna ba wa wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba idan kana da kuɗi akwai haƙƙin wasu akan kuɗin kuɗin naka ne akwai masu haƙƙi kuma akan kuɗin ba lallai danginka ba ba lallai yan uwanka ba ba lallai yayanka ba ba lallai matanka ba wasu a wajatan daban suna da haƙƙi a cikin kuɗin kuma zaman ka lafiya ka ba su haƙƙinsu idan ka ƙi za ka haifar da musiba ruwa tana haifar da gaba kyauta tana haifar da son juna annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama an dora wa zuciya san mai kyautata mata haka an dora wa zuciya kin mai munana mata za ka idan ruwa ta yawa cikin al'umma gaba za ta yi yawa idan ruwa ta cikin al'umma sata za ta yi yawa yin wasu laifuffuka za su yi yawa daka mutanen kirki suna ba da dukiyoyinsu na wajibi da na nafila ga mai roƙo da wanda baya roƙo wane ne mai roƙo ba mai zuwa ce dan wani jikan wani mai kakawa na ba ba shi yake magana ba wanda zai zo ce alaji yau gida na ban da cefane alaji ɗana bai da lafiya yana asibiti irin waɗannan su ne sa'id akwai almaharum wanda ya haramta wa kansa a roƙo shi ba zai roƙa ba sai kuma mutu da yunwa ba girman kai ba ne ba girman kai ba ne a kare mutuncin kai ne domin duk mutumin da yake yawan tambayar ka yau da gobe wallahi sai ka tsane shi wata rana yau ya tambaye ka gobe ya tambaye ka jibi ya tambaye ka to mai jura wannan sai Allah amma dan adam ba zai jura wannan ba me yasa lokacin da wasu sahabi ya gurin manzala ya rasulullahi gaya mun abin da zan yi jama'a su so ni kuma ka gaya mun abin da zan yi Allah ya so ni me annabi ce mar ka guji abin da ke halin mutane sai jama'a su soka akwai alaka mai ƙarfi tsakanin zuciyar ɗan adam da dukiya wanda in ka ce za ka taɓa masa to ba za ku wani lafiya ba Allah ce wallazina yusaddiquna bi yawmiddin kuma su ne masu gaskata ranar tashin alkiyama tabbas akwai ta kuma za a yi ta wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun waɗanda suke game da azabar ubangijinsu a nan duniya a tsorata suke game da azabar ubangijinsu a nan duniya a tsorata suke da ka suke kiyaye dokokin Allah tun daga nan duniya ke da akwai dokar da za ka karya Allah ya ma azaba inna azaba rabbihim ghayra mamun azabar ubangijinsu lalle ba bara mun cewa bace kar ka lamunci azabar Allah idan ka tsare dokokin Allah a duniya Allah ba zai azabtar da kai ba haka nan ma a lahira Allah sai ce والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون har ila yau Allah ce wallazi na hum li furujihim hafizuna waɗanda suke suna kiyaye farjojinsu ba sa dangwala su a gurin haramun manzon Allah ya ce idan mutum ya je ya kusanci iyalan za ba shi lada sadar ka ce ya rasulullahi yanzu mutum ya biya bukatarsa kuma ya samu lada annabi zai tambaya mai sauki me kuke gani inda ya je ya zina zai samu zunubi suka ce eh shi haka in ya je yi madamatar zai samu lada illa ala azwajihim in kaga sun biya bukatunsu sai dai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko kuma akan abin da hannunsu na dama suka mallaka wato kuyinginsu ta wannan bangare guda biyu sannan suke biyan bukatunsu matarsa ta wuri wanda ya je biya sadaki aka tare shaidu aka yi siga aka ɗaura aure ko kuma baiwa wadda ake samunta ko dai a ba shi kyauta ko dai ya saya da kuɗinsa ko ya yi gado ta wannan bangare ne yake samun biyan bukatarsa fa inna mu gairu malumina wayannan ba abin zargi ba ne kenan idan mutum ya biya bukatarsa bimana ya fitar da maniyinsa ta wata hanya ba ta hanyar nan guda biyu ba ya aikata haram haka ne ko yaya idan mutum ya rike azzakarinsa yana mulmulawa har yayi mani fa ya aikata haram don ya samu wajen wancan biyan amma idan matarka ce in ka ɗauke dubura ta duk inda ka zubar da maniyi a jikinta ya zama haramun ba misali tana jinin haila ba dama ka biya bukatarka da ita ta wajen jima'i tana jini ita kenan dama kuma kamar rai mata ɗaya ce ta ke da mata kishi ya kai kuma kana jin tsoronta kai ma ka kasa kuma gashi lokacin jini ya zo sannan ba ka son ka je ka zai yi zina ga kuma sha'awa ta kama ka ta zai mata da abin tausayi ne ya za ka yi kana yi amfani da ɓangaren jikinta ka zuba ka biya bukatar ka amma ban da dubura ko ita ta kama mata ringa mulmula maka har ka zubar da mani ko kuma wani tsoka a jikinta ka ringa amfani da shi har ka zubar da mani wannan ba laifi ba ne illa ala azwaji a cikin matarka ne sai dai akan matarsu wayannan ba abin zargi ba ne famanin ta gawara a zalika amma wanda ya nemi biyan bukata koma bayan haka mata baiwa fawula ya kawo al'aduna ne ‘yan ta'adda ne sun ƙetare gona da iri duk idan ta zubar da mani ta wata hanya ta daban ba ta aure ko baiwa ba to ka zama ‘yan ta'adda sai dai idan mafarki ka yi wanda ya mafarki yana saduwa da mace wannan ba laifi ko na matar waye kuwa wannan ba laifi bane mafarki ne ina ba ta mun gane amma dai a farke sai dai idan wani abu ne ya same ka na wahala tsananin sanyi yana sa zubar da mani wata wahala tana sa zubar da mani ka samu wani jirgin kato gadi ya yanka maka mari wahala sai ta zaka zubar da mani tsananin sanyi hunturu ya kama kana mutarkata kana ya zubar da mani to kaga wannan babu kai wanka ma ba za ka yi ba dan ba ta hanyar da na al'ada ka fitar da mani din ba amma in ka yadda ba ta wannan hanyoyin ba ka zubar da mani to ka zama dan ta'adda sai Allah ya ce والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون waɗanda suke game da amanonin da aka ba su wa'adihim da alkawarin da suka ɗauka ra'ul suna kiyayewa abu biyu ne amana alkawari alkawari ma amana ce menene amana amincewa yadda ko magana ce na baka na ce wannan sirri ne don Allah tsakani na da kai da ban amince ba kenan da ban baka ba da ban amince ba da ban baka ba da na gaya ma magana bisa aminci to amana na baka ballantana na baka ajiyar wani abu ga wannan ka ajiye min ko kuɗi ka ya ka'ida ko kuɗi na baka akwai canji a cikin kudin yan naira hamsin hamsin yan ɗari ɗari yan ɗari biyu sai wani zuwa neman canji ba da ma ka bashi ka nemi canjin a ciki ka bashi ba da ma ka bashi ballantana kai ka ɗewa wani ɗauki bashi a ciki ba dama ba ka riƙe amana ba idan kai alkawari ka cika ba hausa ce kan alkawari cikawa wallazina hum bishahadatin shahadatin qa'imun waɗanda suke su game da shaidunsu suna tsaye akan shaidunsu idan aka kira su su ba da shaida ba sa kaucewa suna tsaye akan shaida suna ba da ita yadda take abinda suka sani shi za su fara wallazina hum ala salatihim hafizun waɗanda suke game da sallolinsu kuma suna kiyayewa suna ya sallah a jam'i, suna ya sallah da ƙa'idodinta, suna ya sallah a kan lokaci, menene tsayawa kan sallah ka ba ta haƙoƙinta, karatun fatiha, ruku'i, sujjada, wayan na uku su ne most important a sallah, karatun fatiha, ruku'i, sujjada, idan ka ba da waɗannan ka ɓata sallah. ulaika fi jannatin mukramun waɗannan masu waɗannan siffofin suna cikin aljannoni abubuwan karramawa aljannar ma sai an karrama su ka san aikin ibada wahala ce da shi amma aikin sabo bai da wahala aikin ibada wahala ne da shi sauƙi ne da shi aikin sabo ya fi wahala amma duk da sauƙin aikin ibada kuma yinsa ya fi wahala duwala aikin zaɓo kuma yinsa ya fi sauƙi yanzu sai a ce ana neman taimako a masallacin nan wani yana da shi ba zai bari ba amma zai iya shiga mota daga nan zuwa wani gari don biyan bukatarsa ba ta addini ba kallon ƙwallo wasan dodo da makamantansu ka dauki ba ku bai kallon dodo bari mu dauko kusa ana yana a danga garin warjawan nan ko ka san borje da dodo ba karbai da dodo awo ko ya tuba kaman bai kaman bai rabe yake kana zuci ana dodo a danga daga nan har danga zaka tafi a kafa kana bin dodo a yi nan tija a yi nan tija kana ta gumi kana rike da sanda ko bulala a hannunka ka dawa kafa amma ba za ka iya zama ka yi wa annabi salati guda goma ba dan Allah da zama a yi wa annabi salati guda goma da tafiyar danga kafa da dawowa wani ne fi wahala kuma wanne ne fi saukin aikatawa gurin ɗan adam wancan to waɗanda ya kiya waɗancan ɗin yake yi mai wahala ne kuma mai sauki zai samu lada sai Allah ya ce فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون fama lillazina kafaru qibalaka mut'in me yasa ne waɗannan suka kakkafe ka da ido sun zunzura ma ido suna tarare ka sun zunzura ido al yamini wa al shimali idin bangaren dama bangaren hagun sun yi halka halka layi layi jama'a jama'a ayatu ma kullu mur'in minhum yanzu kowanne daga cikin su yana kwadayi ne an yi dukhala jannata na'im a shigar da shi aljanna ni'ima haka kawai haka kawai a shigar da shi aljanna tana tsada fa aljanna duk da saukin ta amma tana da tsada amma tana da araha ga wanda Allah ya hore mawa wani aikin da yake ma wahala a addini shi bai masa wahala wani duk abin da kai yake baka wahala a addini wala shi ba ba shi wahala wani zai iya yin inda ana azumi wata guda ba na Ramadan ba zai iya yi inda ana azumi shekara guda zai iya yi wani inda za a iya zama tun daga faduwar rana har alfijir ana sallah wala wani zai iya yi amma dan ba a yi ne domin kowane bangare a jiki yana da haƙƙi wani ko nawa ake bukata dan aikin alheri zai bayar baya sanya baya sakaci wani sai shekara guda bai taba luzun din sallar jami'i ko kwaya ɗaya ba kullum yana cikin sallar jami'i amma wani wala sai wata guda bai jami'i ba ba na su ba ba na azhar ba la'asar ba magarba ba isha ba ruwansa shi kan zai gubgube ta idan yana sauri ba da lokaci ba an ce akwai masu rubuta sallar ma a diyari ɗinsu ba a diyari ya rubuta sallar da bai yi ba sai ya ji ya samu dama yanzu ko sai ɗauko diyar ya duba bai yi kaza bai yi kaza kuma zo ya masu gaba ɗaya to haka yake wani abin da kai ma wahala wala wani ba zai masa wahala ba kuma wani abin da kai kake yi din shi ko ba zai iya ba da kowa da yadda Allah ya ajiye shi Allah ce kalla a'a ba zai yi ba inna khalaqnahum mimma ya'lamun mu mun halice su daga abin da suka sani sai kuma yace
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون na'am على أن على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Allah ce fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib ba sai na rantse o- da ubangijin mabuda rana da mafadarta ba inna laqadiruna wallahi za mu iya ala an nubaddila khairan minhum muna da dama muna da iko kuma za mu iya in mun so mu canza waɗanda suka fi su alkhairi inda Allah ya so idan ya ce ku yi sai ku ƙi sai ya shafe ku ya kawo wani so da yawa za a fara fandishan ɗin masallaci ko makaranta a yi ta sanarwa ana neman taimako don kaza ana neman taimako don kaza sai ku ƙi sai can daga abuja ko lagos ko kaduna ko kano ko botoni gani a facebook sai ta ya ɗauki nauyin ginin ko ba haka in kace ba za ka yi ba sai wani zo yi shi yasa shi harkar addinin musulunci ba wanda ya sai ce in ba ni ba ba wanda zai iya babu kai danwa dan kai aka yi addinin in ba kai ba wani zai yi kana ji kana kallo idan wata dama kake da ita kai sakaci wannan damar ta kwace ba ka yi ba yanzu sai ka zama dan kallo wani yana yi akwai wani shugaban ma'aikata na karamar hukuma mun je gabansa da matsala ta addini abin da ya ce wai ko garinku ba masu kuɗi ne? ce akwai masu kuɗi to ai hukuma ba a yi ta don wannan ba mu kuma gayar hukuma muke bi wala abin da fara kenan mu dokar aiki muke bi abin da ta ce yi shi za mu yi kuma gayar aiki ba ta ce yi abin da ka fara din nan ba na ce gaskiya ne amma kar ka manta da kai musulmi ne kuma duk inda kake kai wakilin musulmai ne ba damuwa mun tashi Allah ba da sa'a yanzu ya yi ritaya ya zama dan kallo yanzu wata sai ya je wannan ofisin ko ya nema alfarma da yana da wannan ofisin abin da ya ga dama zai yi amma bai yi ba da ka in ka samu dama ka yi amfani da damar ka don wata damar wala za ka rasa ta Allah sawaka da haka Allah zai iya canza wanda ya ga dama ya kawo wanda ya so idan kun gagarin abu kun ƙi idan yin aƙin yi ake ba a ba za a iya ba ne yanzu idan muka ce kowa ya ajiye naira ɗari ɗari duk sati mutum hamsin sai ajiye naira ɗari ɗari duk sati sati za a samu nau kenan dari da jisu hamsin dubu biyar a wata za a samu nau kenan a shekara za a samu nau kenan a cikin yana da yawa ba shi da wuya taruwa amma ba mu da fulanin ɗin da za mu buɗe taska asusu mu ringa tara kuɗi idan aiki ya taso mu yi sai yin aiki ya taso da aka zo neman kuɗin da gumin goshi sai an hau mota an je wani garin Allah ya ce fazarhum kyale su tun da ana gaya muku ba ku ji kamar kuwa ke wannan bayanin a kyale ku ya kudu wa yal'abu su kutsa su yi wasa hatta yau laƙo yamon mulari yi a duna har su sari da wurin da ake masa alkawari shi ne alkiyama. Sallah ya ce, يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا ranar da za su fito daga kaburrukan suna gaggawa idan mai busa ƙaho na biyu ya busa kowa ya fito daga kabarinsa za ka rinka jin kira gabar da yamma kur da arewa halumma ilaina halumma ilaina sautin kiran wanda yake ji da nesa daidai yake da wanda yake ji kusa duk sautin iri da yake ji duk duniya ƙararsa iri ɗaya ne ku zo nan ku taho nan ku taho nan ku taho nan ka annahu ila nusbin yufdun lokacin da suke duniya in lokacin bautar gunkin su ta yi haka zaga suna layi suna tafiya to kai ka ce zuwa wurin gunki ake tattara su khashi'atan absaruhu tsoro ya lullube dandunan su tarhaquhum zilla ga wulakanci ta mamaye su zalika al-yawm alladhi kanu yu'adun wannan wurin ne ake gaya musu Allah ya musu alƙawari ta yi tashin alkiyama akwai kallo tashin alkiyama akwai tashin hankali yau mutu bila sara'ir Allah ka rufa mana asiri a wannan ranar sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون da taimakon Allah mun gama karatun suratul ma'ariji kurakuran da muka yi na karatu ko fasara ko bayani Allah ka yafe wani shi za mu shiga cikin suratul nuhu wannan sura ita ma makiyya ce wato an saukar da ita ne a makka tana da ayoyi 28 wannan sura ta sauka ne domin lallashin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a tausasa zuciyarsa saboda irin kallon hadarin kaza da mushrikan larabawa suke yi masa saboda kau da kai da mushrikan larabawa suka yi masa sun ƙi karɓar wa'azin da ya zo da shi da aka sai Allah ke ba shi labarin annabi Nuhu ya yi haƙuri irin wannan tuzgunawar da takurawar da matsawar da ganin manza an yi wa annabi Nuhu shi ma ya haƙuri kai ma kai haƙuri sai Allah ce inna arsalna nuhan ila qaumi lallai mu mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa annabi Nuhu shine farkon manzon da ya fara yin wa'azi a duniya bayan annabi Adam sai annabi Nuhu lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam da zuriyarsa addini ɗaya ne to a ƙarshe sai shaidan ya zo sai ya fara rarraba kan mutane ana samun shirkai masu bautar gunki Allah ya ko annabi Nuhu masu bautar gunki na a musu wa'azi su daina sai suka ki sai aka yi ruwan tufana sai ya hallaka mutane sai yan kaɗan waɗanda suka tsira da annabi Nuhu shi za ke mai kirari Abul Bashar Sani uban mutane na biyu to Allah ce mun aike shi ne an anzir qaumaka in ka je ka gargadi mutanenka ka musu wa'azi qawla an ya'ti yawm azabun alimun kafin wata azaba mai radadi ta zo musu babu wani mutum babu wasu al'umma wadda Allah zai musu azaba ba tare da ya aiko manzo ba duk al'ummar da ba aiko mata manzo ba Allah ba zai mata azaba ba dan suna da hujja amma duk al'ummar da aka aiko mata da manzo suka kau da kai to Allah ya musu azaba qala ya qaumi annabi nuhu yace ya mutane na inni lakum nadhirun mubin ni ne gargadi ne gare ku a bayyane ani ibudullaha ku bauta ma Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa ku ji tsoronsa wa ati'uni ni kuma ku min biyayya ni kuma ku min biyayya babu wani annabi da ya kira mutane zuwa ga bautarsa sai ko zuwa ga bautar Allah ya gafin lakum min dhunubikum in kun yi haka kun kiyaye dokokin Allah kun yi min biyayya shi kuma Allah zai gafarta muku daga cikin zunubanku wa yakhukum ila ajalin musamma kuma ya muku jinkiri zuwa ga wani lokaci abin ambato inna ajalallah kuma lalle ajalin Allah idza jaa in yazo la yu'akhkhar ba jinkirtawa law kuntum ta'lamuna da kuna da sani babu wani mutum don kirkinsa a ce an jinkirta masa lokacin mutuwarsa da ana jinkiri wa wani mutum saboda kirkinsa da an jinkirta manzala sallallahu alaihi wasallama da bai mutu ba amma shekarunsa a hamsin a sittin da uku Allah da kiransa alhali shi ne wanda Allah ya fi so a duniya alhali shi ne ɗan gatan Allah amma Allah ya ɗauki ransa da a sai shan yancin mutum yana sa a gaggauta kashe shi da firawuni bai daɗe ba amma sai da ga matsiyarsa kuma Allah ya kashe shi Allah ya sai ce
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ba annabi Nuhu ya yi wa'azi amma mutanensa sun ƙi karɓar wa'azin. Ƙwala sai ya ce, ya koma ga Ubangijinsa rabbi ya Allah, inni da autu ƙaumi lelan wani hawa, na kira mutane na da daddare, na kira mutane na da rana, falam ya zuhun duwaye, amma kiran da nake musu bai ƙara musu komai ba ila firara, ba ce ƙara gudu. inni kullama da autum ya Allah duk lokacin da na kira su na je na yi musu wa'azi li taghfir lahum dan ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su rinka sanya 'yan yatsunsu a cikin kunnuwansu dan ma kansu ji abin da nake faɗa wasaga shawfi yabahum sai su rinka lullube mayafinsu wa asarru kuma suka doge akan haka suka ci gaba ba kakkautawa wasaka baru suke bara ya Allah sun yi girman kai sun kai makura a wajen girman kan menene girman kai shine kin karɓar gaskiya sai ya ce ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت وأسررت لهم إسرارا na'am فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ثم إني دعوتهم جهارا يا الله نا musu wa'azi na daga murya na kira su a bayyane thumma inni alantu lahum ya Allah na musu kin sassauƙar murya ban daga murya ba cikin murya mai sauƙi ne musu wa asarartu lahum israran kuma na musu asirranci a ɓoye ya Allah duk sun ki wa qul tastaghfiru rabbakum nace ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghafara dan shi ya kasance mai yawan tuba ne gafara sai gatul mubalaga yau ka yi laifi ka tuba Allah ya gafarta maka gobe ka yi Allah ya gafarta maka da mutanen duniya gabaki ɗaya za su yi laifi da Allah ya saka tallafi Allah sun tuba Allah zai yafe musu yursilin sama alaikum bidarara Allah zai rinka gangaro muku ruwa daga sama a jajjere malam idan kana son makami na gagara ba dau wanda zai kare ka kalarci istighfari yana maganin talauci istighfari yana nutsar da mutum istighfari abinda annabi nuhu yake musu kenan idan kuna istighfari za ku samu wadata in ruwan sama zo an samu arziki jama'a ko baka bane in aka samu ruwan sama an samu arziki in babu ruwan sama babu arziki domin duk wani arzikin da ake tunkawar shi daga ruwa ne zinariya ruwa ne fetur ruwa ne amfanin gona ruwa ne to idan kuka yi istighfari Allah zai saukar muku da ruwa mamakon ruwa wanda kuma zai amfane ku ka san akwai ruwan da bai da amfani kuma ruwan saman ne amma Allah ya ga dama sai muku azaba da shi da haka idan ku ba Allah kuka yi istighfari sai ya ba ku ruwan mai yawa kuma ya muku amfani ko ya ba ku ruwan kaɗan kuma ya muku amfani sai Allah ya ce
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ويمددكم بأموال وبنين zai ƙarfafe ku ya muku kyauta ya muku gamdakatar da ƙarin dukiya da ‘ya'ya in kun rike istighfari kun rike dokokin Allah za ku samu yawan dukiya za ku samu yawan ‘ya'ya ina dai abin da kuke bukata kenan annabi nu ya faɗi wannan magana ne don ya ga sun karkata zuwa ga kwaɗayin duniya to idan duniyar kuke so ku samu to ku ba Allah za ku samu don duke ta Allah ce, ‘ya'yan Allah ne ke bayarwa, daka in dai kana son Allah ya baka to ka bi shi. Waje allakum jannatin Allah zai sanya muku gonaki, waje allakum anhara Allah ya sanya muku ƙoruma, rafuka, ruwa ko'ina, ruwa a rafi, ruwa a rijiya, ruwa a gonaki. Malakum la tarjuna lillahi wa ƙara, me yasa ne ba ku da Allah? ba kwa neman nutsuwa gurin Allah, wa kare halaga kuma tsawara alhali Allah ya halice ku daban-daban, sallah ce.
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ألم تروا شن باكو غنيني كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يد الله اللي تسمي قدا بكوي تيفي تيفي تيفي بكوي ديا كان ديا كان ديا وجعل القمر فيهن ya sanya wata a cikinsu, waje alishamsu sirajan sannan ya sa rana tana haskakawa ta zama fitila a sama. Allah da iko, da ya halitta ɗan adam ya masa ido, sai ya haske. Yanzu ba idan ɗan adam ne ne yake gani ba hasken ne yake gani. An fahimce ni kuwa? Ba idan ɗan adam ne yake gani ba haske ne yake gani. A cikin idan ɗan adam, akwai magana irin da ke jawo hasken yanzu in dare ya yi ka kulle ɗakinka windojin ɗakinka ka bude ƙofa zai ka fita waje abin da ke cikin ɗakin za a gan shi ba za a gan shi saboda me babu haske a cikin ɗakin amma in kai kana ɗaki abin da ke waje ba za ka gan shi me yasa akwai haske a wajen an gane kenan idan ne ke jawo hasken sai kuma idan ya gani to lokacin da wannan ƙwayoyin jawo hasken suka mutu to kuma idan ba zai gani ba za ga idan mutum gululu ga hidan kwara-kwara amma baya gani da aka hasken shine mai gani inda ba hasken ba za a gani ba wallahu ambata ku min arbin nabata Allah shi shuka ku a ƙasa shukawa sun mai yu'idukum fiha sannan cikin ƙasa zai mai da ku idan ka mutu za a fusne ka wai kurkum ikhraja sai ya fito da ku daga ƙasar fitowa yadda aka binne ka kuma ka za ka fito sai Allah ya ce والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا والله جعل لكم الأرض بساطا Allah shi ne ya shimfiɗa muku ƙasa, wadda kuke tattakawa kuke mu'amalolinku a kanta, litasluku minha subulan fijaja domin ku riƙe hanya daga ƙasar lungo-lungo, saƙo-saƙo, hanya daga nan zuwa gari kaza, hanya daga nan zuwa gari kaza, hanya zuwa gona, hanza hanya zuwa kaza, hanya zuwa kaza. Kala Nuhun, yanzu annabi Nuhu ya gaji da watsu. sai ya ce, Rob, ya Ubangiji na, inna huma a sauri ne fa sun saba mu, sun gibin umarni na, wata ba'u mallam ya zidu maluhu wa waladuhu ila kafara, sun bi wanda dukiyarsa da ‘ya'yansa ba za su ƙara mai kuma sai asara, wa makaro makaran kubbara sun yi makirci, matuƙar makirci, sun ƙulla mun makirci, idan ya zo yana wa da ke shi. su daka shi sai sun ji bai da rai su je gefen bayan gari su jefar da shi sanyin asuba in ya taba shi zai farka ya sake dawo ya ci gaba da aikinsa daga nan ya samu sunan nuhu sunansa abdulgaffar an sa mai nuhu ne saboda yawan nishinsa in ya sha duka sai Allah ya ce
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقالوا لا تذرن آلهتكم sai suke gaya wa mutanensu, Kada ku yadda ku ƙyale abubuwan bautarku ko ƙirz gagam, wala ta na waddan, wala suwa'a, wala ya gusa, wa ya uka, wa nasara, wayannan sunaki ne na mutanen ƙwarai mutanen kirki, sunaki ne na bayan Allah, wadda, suwa'a, ya gusa, ya uka nasara. mutane kirki ne to me yasa suka zama gumaka sun zama gumaka ne saboda bid'a kun san sharrin bid'a kenan ya aka aka ce saboda bid'a lokacin da wayannan mutanen suka rasu suka mutu to saboda girmamawa sai mutanen su suka ce to ayi mutum mutumin su dan kar a manta da su an gani su ba sun gina su ne dan bauta ba sun gina su ne don kan sunan ya ɓaci kamar yanzu babu wani gari mai girma da za ka je ba za a ce ahmad bellawai ba ko wani airport wata kasuwa wani babban guri sai a sami babban mutum sai a sami sunan me yasa aka sami sunan saboda irin gudunmawar da ya bayar kar a manta da shi to su ma wannan dalili gudunmawar da wayannan mutane suka bayar sai mutanensu sai suka gina mutum-mutuminsu sai suka ajiye ana nan ana nan bayan jikokinsu sun zo sai shaidan ya mantar da su dalilin gina wayannan mutum-mutumin ya ce ai wayannan shi ne abin bautar iyayenku da kakarunku da haka suka ci gaba da bauta musu to haka bidiya take idan ka ƙirƙiro wani batun addini bayan ka wani wanda zai zo zai ɗauke shi da muhimmanci fiye da kai ka ɗauka sai gama idan ba a yi bato an saba shi yasa illar da bidi'a take yi a cikin musulunci ya fi illar kafirci a cikin musulunci don shi kafirci ka san kafirci ne ƙoro kuma shi abokin gabar ka ne amma ita bidi'a a cikin musulunci sai ka yi tsammanin addini ne sai ka rike shi gagam ka yi ta faɗa a kai kai ta kun bar baki a kai har ma kana kafir ta kila wanda baya yi matsalar bidiya kenan da haka mutanen annabi nuhu wanda shaidan ya kawata musu bautar gumaka sai suke wa junansu wa'azi maimakon su saurari annabi nuhu a wayannan abubuwan bautar da kuke bauta ba kai ku kyale su wa kada aballu kasira sun batar da mutane da yawa wala tazidu zalimin illa dalala ya Allah duk wani azzalimi kar ka kara masa komai sai bata dan an yi wa'azin an yi wa'azin sun ki sai ya ce مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا "Hmm, وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا gobe sai mu tashi akan wannan aya an ce min lokaci ya saura minti daya a cikin minti dayan kwanaki muke cewa mun ji labarin ɗaya daga cikin malamin wala abubakar salihu zaria alkali kenan ko ba a gan shi ba an neme shi an rasa ba ji ɗuriyarsa ba har ake tunanin kamar jami'an tsaro da suka kama shi bisa wasu maganganu da ya yi to kowa ya gani a midiya dalilin da ya sa ba a gan shi ba shugabannin ƙungiyar da yake mata biyayya su suka kira shi suka masa nasiha akan maganganun da ya faɗa kamar yadda aka ci magani a rubuce kuma ya yarda ya yi kuskure don haka aka ce to an dakatar da shi daga tafsir ɗin kenan yanzu a kai wani malami zuwa da matur don ya ci gaba da tafsir ɗin kowa da irin tunaninsa da kuma irin fasararsa da yake wa abin akwai mai ganin an yi daidai akwai mai ganin ba a yi daidai ba to ni a hange na ni a hange na an yi daidai amma an yi kuskure ni a gina an yi daidai a bayan kuskure eh daidai din da aka yi abubuwan da ya fada na ambatan sunan wasu shine kuskure na ambatan sunan wasu shine kuskure da da aka kira shi sai a fadakar da shi a yi masa nasiha kar ya kara in ya yadda sai ya koma gurin wazin ya ci gaba da karatunsa don ana amfanuwa da shi haka ne to in ya tabbata wani iya da ya yi kuskura kuma aka ce to an dakatar da shi ba mara adalci ba shi ne kuskura an bamce ni in har ya karba ya da ya yi kuskure kuma aka ce an dakatar da shi to ba mara adalci ba da ya kamata ne a jamar kunne a ce kar ya kara idan ya zo ya ci gaba kuma ya kara to sai da hukunci da ya kamata a ɗauka a kansa ni wani shi ne fahimta da da kuma tunani na wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullah na'am babu tambaya ko salluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله